والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آنك يا مؤين
فصل الخامس نعم فسلي نبير
في كتبه تعالى جده له قتل مكانته عنده نعم في في قسمه تعالى jaddahi lahu wato da girman annabi da matsayinsa lita haƙiƙi don tabbatar da makanatihi matsayin annabi inda hu a gurin Allah don ya nuna matsayin annabi a gurinsa har rantsuwa ya yi da girman annabi da darajarsa shi ne fasalin abin da zai yi bayani a ciki Kala jalla smuhu wato sunansa sunan Ubangiji ya ɗaukaka ya ce, Ya buɗe wannan fasali da wannan aya wa buha wa laili iza saja jiya dama mun faɗa wau nan wawul ƙasamu ne wa aqsimu bidduha wa aqsimu bil laili ko kaga rantsuwa bi ce a ciki kenan da rantsuwa da ruha da rantsuwa da dare idza saja idan dare yayi duhu ko as-surata mala yace ka karanta suratin daga farko har karshe zaka ga yanda Allah yake rantsuwa kala-kala da abubuwa daban-daban don ya nuna girman annabi a gurinsa. Malamai sun ƙara wa juna ilimi gurin dalilin saukar wannan aya ita wannan sura gaba ɗayanta ta wato hawan lairi. Daga cikin wasu malaman sun ce dalilin saukar wannan surar
وسلم قيام الليل لتنذر نزل به wato surar ta sauka ne sakamakon wato barin kiyamun laili da annabi ya yi saboda wani uzuri da ya same shi shine na wato na rashin lafiya na wannan kulle-kullen da aka yi masa na wannan sihirin ya zamanto baya kiyamun laili su annabawa gaba ɗaya ƙiyamun laili to wajibi ne a kansu kamar yadda sallah biyar take a wajibi a kanmu to su wajibi ne ƙiyamun laili a kansu to wani uzuri ya sa manzan Allah alaihi salatu wasalamu an samu ɗan yankewa daga cikin ƙiyamun laili ɗin to ganin wannan da aka ɗan samu wannan ɗan lokacin ƙanƙani
فتكملت امرأة في ذلك
وتكلمت امرأة sai wace mace ta dinga zantuttuka marasa daɗi fi zalika a cikin wannan abin da ya faru na wannan uzurin da ya samu annabi na rashin kiyamun laili sai ta dinga wasu zantuttuka waɗanda suke marasa daɗi shine fa takallama imra'atun kaga imra'atun dinnan ai na kira ce ko wata mace aka ce to ai an san matar ita ce ummu jamilin din da ake cewa matar abu lahabi ita ta dinga faɗan maganganu marasa daɗi akan annabi barinsa wannan eh ai abin da yake ta yi gashi nan ma allah da yake cewa wani akwai allah da ya ba shi ba shi ya ƙi shi yanzu kaza da maganganu marasa daɗi ta yi ta faɗa to su malamai musamman su sufaye saboda kusancinsu da annabi wato saboda kin da suke mata ita wannan shi kansa mai ashafa ai ya san sunanta ya san ita ta faɗa amma saboda kinta ba zai ma rubuta sunanta a littafinsa ba ba ma zai rubuta sunanta ba ummu jamilin sunanta duk da da cewa wasu malaman sun canja mata suna sun ce ummu qabihin to amma su saboda girman annabin bai kamata ba ma sunanta ya shigo cikin littafin su shi sa yace fa ta wata mace eh amma kana duba sharhi can nasimin riyali zaga ya ce ai ummu jamilin ce matar abu lahabi ita ce ta dinga baƙaƙen makanganu da sauransu to sai aka saukar da wannan ayar kuma aya ta dinga rantsuwa kala-kala tana nuna matsayi da mukamin annabi a gurin Allah cewa cewa Allah bai rabu da kai ba zance ne kawai na kafirai suke faɗan wannan shine shine bayani na farko na dalilin nuzulis surati kenan
wakila ta kan bihi mushrikuna inda fatratul wahyi wasu malaman suka ce a'a sababin nuzulin wannan ayar ai mushrikai ne suka dinga yin wasu maganganu marasa daɗi inda fataratul wahayi lokacin da wahayi ya yanke aka samu wasu kwanaki wurin kwana arba'in ko hamsin aka samu babu wahayi ba jibrilu baya zuwa baya kawo wahayi abin da ya damu annabi alaihi salatu wassalamu shikenan sai musulmi masu kafirai mushrikai suka dinga cewa to gashi nan allolinsu sun fara ramawa sun yi kaza da kaza bakaken maganganu shikenan sai Allah ya saukar da wannan sura din wa nazalatu suratu sai aka saukar da wannan sura da take bayani cikakken matsayi da mukami da annabi yake da shi a gurin Allah da kuma musu raddi cewa abinda kuke faɗa ba ƙariya kuke faɗa Allah bai rabu da shi ba ta'ala malami a shafa kenan ya ce ƙalar faƙihu alƙabi wa faƙahullahu ta'ala malam iyabu yake faɗa shi kuma nasa fahimtar na wannan ayar na wannan surar
تضمنت هذه السورة من كرامات الله تعالى له wannan sura gaba ɗayan ta fa in ka duba ta zaka ga ta kunshi min karamatin lahi na daga darajojin Allah madaukakin sarki lahu ga annabi darajojin da ya ba su ya ba wa annabi bihi da keɓance shi da wasu darajoji da Allah ya yi masa akwai girmama annabin ma akwai girmama wadda Allah ya yi wa annabin ma a cikin ita wannan sura din duk waɗannan abubuka sura ta kunshi wannan
iyahu ta taujuhin to malami a shafa kenan ya ce wannan sura ta kunshi darajoji da mukami da matsayi da Allah ya ba wa annabi ta hanyoyi guda shida hanyoyi guda shida al'awwalu daraja ta farko ko wajahi ko fuska ta farko lahu alƙasamu lahu rantsuwa da Allah ya yi lahu da manzan Allah amma a habarahu a cikin abin da yake ba shi labari bihi da shi min halihi na halin da annabin yake ciki na wannan rashin jin daɗi da abin da suke gaigaya masa na imra'atun da mushrikunan da suke fada to Allah ya yi rantsuwa ya ba shi labari da wannan halin yace ba haka abin yake ba da fadar Allah madaukakin sarki da yace na rantse da buha lokacin walaha ko wallaili kuma na rantse da dare iza saja idan duhu ya lullube daren na rantse ai na rantse da ubangijin walaha na kuma rantse da ubangijin dare da yake duhu dudum ga shi nan ma malami a shafa ya ce ana nufin fassara haka na rantse da ubangijin buha wannan yana daga cikin manya-manyan darajojin da yake ƙara haskaka annabi alaihi salatu wasalamu almubarrati mai cikakken daraja da da, da girma wannan shine fuska ta farko fuska ta biyu inji mai ashafa bayanu makanatihi indahu Allah yayi bayani a cikin wannan sura yayi bayanin matsayin annabi indahu a gurin shi Allah din wa huzwatihi ko da kuma matsayinsa dai da yake da shi a gurin Allah ɗin da darajar da yake da shi da faɗar Allah da ya ce ma wadda aka rabbuka ma Sala ma wadda aka ai ubangijinka rabbuka ubangijinka kenan ma wadda aka ba kyale kai ba wa ma qala be be jefar da kai ba kamar yanda suke ta faɗa to ai ma tarkaka ai ubangijinka bai kyale ka ba wa ma abgabaha mu- eh, kuma ba ubangijinka bai yi fushi da kai ba kamar yanda su suke ta faɗa ai fushi kai fushi Allah na tsaye da shi shi yasa ma ya daina masa aike a'a ba haka bane ma ma wadda aka rabbuka wa ma qala ubangiji bai kyale ka ba ballantana man har yi fushi da kai
wakila ma amalaka Wa- da in istatuka wasu malaman suka ce kuma ma wadda aka rabbuka wa makala ana nufin ma ahmalaka ubangiji bai bai ihimalin ka ba bai wofantar da kai ba ba da an addafa ka bayan da ya dauk ya daukaka ka ya baka risala ya baka matsayi iri iri eh to kamar yadda suke faɗa eh yanzu kuma abin shikenan ya lalace a ba haka bane na'am asalisu to fuska ta uku kuma qawluhu ta'ala faɗar Allah maɗaukakin sarki da ya yi, wal akhiratu khairul laka min al-ula wato walal akiratu dukkanin darajar da kake da ita yanzu a duniyan nan kakaf ɗinta da wacce aka sani da wacce ba a sani ba, to walal akiratu hairun laka abinda za a yi maka a lahira ya ninka ninkin ba ninkin ba ninkin biliyan so biliyan abinda za a yi maka kenan ɗan ƙanƙanin abu aka yi maka duk abin da ɗan adam ya sani na darajarka ɗan kaɗan ne akan walil akhiratu hairun laka min al'ula eh abin da zaka samu a lahira yafi abin da yake al'ula a duniya kenan
kana ibnu ishaqa ibnu ishaqa ya faɗa a cikin almagazi ai maluka ai ma'aluka makomarka fi marji'ika ko a cikin makomarka dai inda a gurin Allah madaukakin sarki a azamu eh makomarka gurin Allah ya fi girma mimma a daka daga abin da ya baka min karamatin duniya daga dukkan darajojin da ya baka a duniya komawarka kawai gurin Allah ta sha ta ta haɗiye wannan gaba ɗayan karamomin da kake da ita ɗan ƙanƙani aka sani Mm.
wa qala sahalu ai ma adrakin hatta karta laka mina shafa'ati ko eh wa qala sahalun malan sahalu astutsari din nan yake cewa abu fassarar wancan aya walal akhiratu yace ay maddakhartu laka Allah yana ce abinda na ajiye maka mina shafa'ati na daga shafa'atul kubra wal maqamul mahmudi da wani matsayin da ba wanda ya san shi sai Allah shine maqamul mahmudi hairul laka shi yafi alheri gaba ɗaya gare ka mimma a adaituka fid duniya daga dukkan abin da na baka a nan filin duniya bai kai shafa'ar da za a baka ba bai kai maqamul mahmudin da za a baka ba mai
arabi qawluhu ta'ala fuska ta hudu fadar Allah madaukakin sarki da yace wala wala sawfa yutika rabbuka fatarda Eh, da sannu Allah zai ci gaba da baka darajoji a nan duniya ma fatar ba har sai kai da kanka ka yarda har sai kai da kanka ka ji ka koshi ka gamsu Eh, za a yi ta baka don a nuna wannan yana nuna matsayinka kenan za a baka iya yanda kake so har fiye da yanda kake son ma Eh, وهذه آيات و- جامعة لوجوه الكرامات wa hazihi ayatun wannan fa wata aya ce jami'atun da ta tattare lojuhil karamati ko daga dukkan nau'o'i na dukkanin karamomi da girma iri-iri وأنواع السعادة shine da, da nau'o'i na sa'ada
وشتات in'ami da wato ni'imomi kala-kala nau'i-nau'i daban-daban في الدارين a cikin duniya da lahira والزيادة kai har da ma ziyada Eh, duk waɗannan ma da ta tare akwai ziyada ko waladaina mazidin ko Eh.
قال ابن إسحاق ibn ishaqa mai magazi yace
يرجيه eh mm, فرجي yawwa yurdihi ko yawwa yurdihi ai zai ta bashi darajoji da mukamai Allah zai ta ba annabi bil fulji ko da rabo azzufur kenan da rabo iri iri fi duniya a duniya wasawabi da kuma wani ladan shi kuma a ina fil akhirati a lahira a bashi a duniya a bashi a lahira
wakila yufi'il hauda yawwa a wata fassara kuma suka ce ai wancan da aka ce wala saufa yudi ka dinnan ai Allah zai bashi a ranar lahira zai bashi alhauba tabkin sa dinnan was shafa'ata kuma zai bashi shafa'atul kubra
warwiya shine gurin shafa'a din wannan gurin gurin abashin har ya yadda shine malaman magazi da sira suke cewa a ranar lahira in an shiga wannan wahalar an zo an nemi taimako gurin dukkanin annabawa kowa ƙarshe ta tike an komo gurinsa zai tafi ya yi sajada a gaban Allah maɗaukakin sarki ya sai Allah ya bashi wasu kalmomi da wasu siffofi da wasu abubuwa da sai a wannan gurin Allah zai bashi wannan. yi ta yaban Allah da shi yi ta yaban Allah da shi a wata ruwayar an ce ma yana kuka saboda al'ummarsa da irin masifa da bala'in da aka shiga a lahira din yana ta yi Allah ya ce to ai an wuce gurin sajada an wuce gurin wato kuka da abin da addu'a daga kanka tambayi jibrilu tambaye shi me yake so ce me kake so manzo Allah ba abin da zai ce sai ce ummati ummati shi kenan to shi ne wannan yuɗi ka rabu ka fatarala sai a ce to an baka shafa'a ka je ka zaɓi duk wanda kake so san yana hannunka shi ne laƙul abin nan gaba ɗaya kenan za a ba shi wato shafa'ar mutulaka babu wani kaidi ka zaɓi miliyan kaza a'a je ka ka zaɓi iya wanda kake so sai ka ji ka gamsu ka ɗebe duk wanda kake so ka ce wannan ba tambaya kowace iri so nake straight daga nan sai cikin aljanna din an yarda da haka ka je ka yi Allah ya sa amin to shi ne yawudi ka rabu ka fatarala ba a nan duniya za a yi masa wannan ba ya fi ƙarfin wannan ba kuma farko-farkon al'amura na lahira ba a sai an je wannan matsayin da kowa da kowa manya-manyan bayin Allah su ma nafsi-nafsi suke cewa to shi kuma yana ta cewa ummati ummati to sai a bashi wannan damar Allah ya sa muna ciki
warwuya an ba da ali nabi sallallahu sallama an rawaito wani hadisi daga cikin iyalan annabi alaihi salatu wassalamu annahu qala eh wasu malaman sun ce sayyidina ali ne karamallahu wajahuhu shine alin alin nabi sayyidina ali ne wannan wannan maganar da zamu faɗa shine ya faɗe ta annahu qala shi sayyidina ali ya ce laysa ayatun fil qur'ani arja minha sayyidina ali yake cewa ai dukkanin ayoyin da suke cikin qur'ani fa babu wata aya da take nuna cikakken wato wato arjaraja'i da kaunar abun alheri min haga kamar ta kai wannan aya wala saufa yudi ka rabbuka fatara ladin nan duk wata aya da take da buri na na alheri ko take nuna za a ba annabi wani abu to bata kai wannan ba domin wannan bashi za a yi mutlaka je ka kai duk inda kake so kaga ba a yi kaidi ba kenan eh to shi haka sai na ali ya ce
wala yarda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kula hadin min ummati dinara eh kuma mun riga mun sani raufur rahim bil mu'minina raufur rahim ne ko shine malam yace wala yarda kuma mun sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai taba yadda an yada kula ahadun ɗaya daga cikin min ummatihi daga cikin al'ummarsa ya shiga wuta ba tun da aka ba shi mutulaki in dai Allah ya taimaki mutum yana da ƙwayar zarra to insha Allah annabi ba zai kyale shi ya shiga wuta ba wanda duk kaga ya shiga wuta to to wato annabi alaihi salatu yana ta kokarin ya rike ugunsa ya janye shi daga wutar ya fincike ya yi kundin bala ya fada wutar sai wanda ya haka kawai shine sai wanda ya kibin duk abin da annabi ya zo da shi to kawai kaman ya kubuce ne annabi ya faɗa a hadisi cewa kaman wuta ce aka kunna wannan fada wuta dinnan yana ta kokarin abin nan mutum ya zo yana ta sa abu yana kore su ce to kaman haka nake da al'ummata duk abin da zai jawo dan adam ya shiga wuta annabi sai da ya bayanin sa kuma ya faɗa ya gargadi a kushi a nisance shi to shi sa annabi ba zai taɓa yadda wani ya shiga wuta ba sai dai wanda ya ƙi ya nace ya kubuce to shine kawai amma a wannan lokacin iya abin da annabi zai yi shine ya ceci dukkanin mutanensa kuma saboda isama zai yi cetan ya ware wasu su kuma ya ce da su kuma ku je na ba ku dama kun shiga cikin zamanata ku je kuma ku ceci wanda kuke son kuma cecensu ya ceci kenan Allah ya samu dace fuska ta biyar alaihi ma addahu ta'ala alaihi fuska ta biyar da malam yake faɗa ya ce tanadin da Allah maɗaukakin sarki ya wa annabi min ni'amihi na daga cikin ni'imominsa kala-kala kuma ya sake tabbatar da shi min ala'ihi ko e daga ni'imominsa ɗin dai kibalahu waɗanda suke daga ɓangaren Allah maɗaukakin sarki Allah ya tanadar masa wannan kala-kala nau'i-nau'i fi baqiyati surati na daga ragowar sura wala sawfa yudika rabbuka fatarala da sauran ayoyin ko to duk dai a cikin ita wannan suratul wafha din akwai ni'imomi daban-daban nau'i nau'i da Allah ya tanada a cikin ita wannan sura ya tanada wa annabi min hidayatihi kuma yana daga cikin ni'imomin da ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto wato hanya ce ta hidayatihi ta shiriyar annabin alaihi salatu wasalam hanya ce da annabi zai ta shiryar da mutane shi kansa an sa shi ya zamanto matsayin wato shiryarwar ila ma hadahu lahu zuwa abinda Allah ya shiryar da shi ko kuma wato ni'imomin ita ma daga cikin wato shiriyar mutane su zamanto shiriyar su ta damfara da shiriyar annabi shi zai musu bayanin me shiriyar ya ake yinta me za ka yi na shiriyar to duka wannan ni'imomi ne da daraja da Allah ya bawa annabi Eh to wannan dai fassarar malam yace malamai sun yi sabani a cikin fassarori daban-daban wasu sun faɗi wannan wasu sun faɗi wasu tafsirar daban na ita wannan suratul wafha din
wala mala lahu fa aganahu ko eh haka nan ya ci gaba da cewa mala lahu fa aganahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mai tarin dukiya bane amma kuma fa'aganahu Allah ya wadatar da shi annabi ba mai tarin dukiya bane kuma annabi ba talaka bane yawa ba talaka bane ba shi amma ba mai tarin dukiya bane amma Allah ya bashi wadata don abin da zaka san ba talaka bane ba shi mutumin da aka ce maka dudutsan maka su zama su zama kuɗi ko ba kuma sun zama kuɗi ba a banki za su zauna ba banka za su dinga yi kaman dabbobi ya ce ba ya so haga ai ba talaka ba ne ba na na daga cikin duk abin da Allah ya bashi ya bashi shi isa bai zamanto wato talakan ba ya wadatar da shi da abin da Allah ya bashi aw bi ma ja'alahu fi qalbihi ko kuma abin da ya sa a zuciyarsa na daga wato inaya da shari'a da ƙana'a. yau ga ce min alƙana'ati ko yau daga ƙana'a da kuma wadatar zuci fahadaba ko na? sannan waya timan kuma gashi an sami manzala salama ya tashi a rashin mahaifi ya tashi a rashin mahaifiya amma kuma fahadaba alaihi ammuhu sai amminsa abu ɗalibi ya riƙe shi kuma ya tausasa riƙewar shi hadaba ya tausasa latsafawa a tsafa ko ya taro shi zuwa gare shi shi abu ɗalibin ɗin kenan ya kyautata masa ga shi da cewa ba mahaifi ba mahaifiya ya tashi amma Allah ya wadatar da shi ya ba shi kana'a ya ba shi ginan nafsi kuma ya ba shi mai lura da shi ma wanda zai ɗauki nauyinsa shi ne amminsa abu ɗalibin kenan
wakila yatima wakila awahu ilallahi wata fassara kuma aka ce ai yatiman dinnan ana nufin Allah ya tattaro shi zuwa ga shi kansa wakila yatiman abinda ake cewa da yatiman ko wajadana laka ko ai la misala laka ba ka da misali a cikin dukkanin dan adam a samu mutumin da ya tashi ba uwa ba mahaifiya ya tashi a haka kuma a ganshi da irin waɗannan ɗabi'u da halaye a ganshi da irin wannan girma a ganshi da rashin kwaɗayi a ganshi da wadatar zuci la misala laka ba za a samu misalin wanda zai yi kamar haka ba ilaihi sakamakon haka fa'awa ka ilai sai Allah ya tattaro lamarinka gaba ɗaya ya rike a gurinsa a wata ma'anar kuma ta fassara alam ya ji duka Allah ba ya same ka ba ko alam ya ji duka fahada bika ba Allah ko ai Allah ya same ka ko ya saka ka sababi fahada bika ba Allah dan ka shiryar da wanda yake batacce ya sami ya sanya ka ka zama sababin batacce ya zama ya shiryu ba wanda ya san tauhidin Allah ai sai da annabin ya zo ba wanda ya san imani ba wanda ya san sallah ya za a yi ba wanda ya san zakka ko azumi din nan da muke yi ko ya za a yi shi ba a san shi ba duk sai da ya zo to fahada bika ballan kenan
wa'agana bika ilan ko wa gana bika ailan kuma Allah ya sanya ka zama sababin wadatuwar bika ka zamanto ailan ga waɗanda suke ba su da abun hannu wa awa bika yatima kuma sannan ya tattaro waɗanda duk ba su da gata ma suka zamanto a ƙarƙashin ka masu gata ne me Allah maɗaukakin sarki zakarahu ya tunasar da shi ne bi hazihil minani da waɗannan ni'imomi daban-daban ɗinnan da aka ambata. E kuma sannan an riga an sani a cikin wato tafsirin wannan aya. Kowa masu tafsiri sun sani cewa lam yuhmilhu Allah maɗaukakin sarki fa bai jefar da annabi ba fa fi hali sigarihi lokacin da yake ƙaramin yaro yana yatiman ba uwa ba mahaifiya Allah fa bai kyale shi ba wa ailatihi ko wa yutumihi ko e da kuma ailarsa a rashin wato masu ɗauke masa kewa ko da ɗaukan nauyinsa wa yutumihi da halin wato marayarsa bihi tun kafin ma yana ƙaramin yaron da bai taso yana bayanin Allah maɗaukakin sarki ba wala wadda'ahu kuma Allah bai ƙyale shi ba wala ƙalahu bai jefar da shi ba dai tun yana yaro fa wannan tun yana ƙaramin yaro tun bai san abin nan ba duka tun bai fito yana faɗa Allah ba ma bai ce a kaɗaita shi ba bare a ce misali in lada aka bashi na kai kaza ko to tun yana cikin wannan halin ma fa ma ko wala wadda'ahu wala qalahu bai jefar da shi ba bai rabu da shi ba malam yace fa kaifa ba da ihtisasihi wasdifa to kuma sai yanzu da ya keɓante shi da wasu darajoji ya ba shi risala ya ba shi annabci ya ce ma shi ne shugaban annabawan shi ne ma duk gaba ɗaya shugaban halitta wasɗafa'ihi ya ce babu wani mai matsayin da ya kai matsayinsa a gurina sai yanzu ne kuma zai yadda shi bai masa haka ba tun yana yaro sai yanzu da ya ce shi ne nawa shi ne ni ne nashi shi na ɗaukaka shi da waɗannan darajojin da muka faɗa da wanda mun faɗa ba sai yanzu zai jefar da shi wannan a hankalce kenan fa mala yana gaya mana a hankali zai yiwu hankali ba zai ba da wannan ba na'am asadisu Eh, wajahi fuska ta shida da mala ya ce daman ya ce su fuskoki shida ne to fuska ta shida to amru hudu izhari ni'matihi alaihi ko amruhu al'amarin Allah da yayi dan ya fi bi izhari ni'am- ni'matihi dan ya nuna ni'imominsa alaihi akan annabi alaihi salatu wassalam to wa shukr ma sharrafahu bihi bi nashrihi da kuma godiya da abinda Allah ya ɗaukaka annabin da shi bi nashrihi da da watsa shi kowa da kowa ya san darajojinsa wa ishadatu Eh, da jinjina ambatan annabi da aka yi a cikin fadar Allah maɗaukakin sarki eh, wa amma bi ni'imati rabbika fahadis ko Eh, Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika amma duk lokacin da Allah ya maka wata ni'ima fahadis to ka gode wa Allah wannan ni'imar Mm.
fa inna an fa inna min shukrin ni'imati ai yana daga cikin godiyan ni'ima in Allah ya yi wa mutum hatta haddusa biha haddusu biha eh ka bayyana ka bayyana cewa ai alhamdulillah ji- jiya da kaya da aka ce an ci riba kwa- kwarai da gaske eh to duk ni'imar da aka samu eh sai ayi godiya ga Allah madaukakin sarki shine malai yace at-tahaddusu biha ka bayyana bayyana wannan kala kala ce akwai bayyana ta baki akwai bayyanawa ta tufafi akwai bayyana ta bayarwa ta kyauta akwai bayyanawa ma ta kyautatawa iyali in su ga an canja abu yau mai gida mai muka ya muka ga canji ne ce ayyau alhamdulillah an samu riba ne mai yawa Eh, to duk wannan yana daga ciki malamai sun ce akwai ta baki akwai ta aiki Mm.
wa hada hasul lahu Lahu.
amul ni'imati wa haza ka bayyana ni'im- ni'imar da Allah ya yi maka hasul lahu keɓantuwa annabi ne ma'ana keɓantuwa annabi shi fa a kansa wajibi ne duk annabi ni'imar da Allah ya yi masa sai ya gode mu kuma amun ni'matihi mu ma an umarce mu muwa da mi godiyar ni'ima din yawa mu yi godiyar ni'imar Eh, idan ba mu yi ba to kanmu muka yi wa tunda la in shakartum la azidannakum eh maf- mafhumul muhalafa in ba mu gode ba to an tsaya iyanan kenan Eh, amma su annabawa wajibi ne sai sun yi wa Allah godiya Eh, mu in ba mu yi ba to mun rage wa kanmu ne na'am
wa qala ta'ala haka nan Allah madaukakin sarki ya faɗa wan najmu idha hawa Allah ya yi rantsuwa da annajamu idza hawa ila qawlihi ta'ala eh a cikin ayar har izuwa inda Allah yake faɗar qad ra'a min ayati rabbihil kubra haƙiƙa annabi alaihi salatu wassalamu ya ga ayoyin ubangiji waɗanda suke masu girman gaske Mm.
istalafa al-fasiruna malaman tafsiri sun ƙara wa juna ilimi fi ƙaulihi ta'ala a cikin faɗar da Allah ya ce
wan najmi wanne jami
ya qawila da zantittika sun ƙara wa juna ilimi da zantittika ma- ma'arufatin wanda an san zantittikan dama Eh, malam baya so duk ya kawo su ne sai ya ce zantittika ne wanda su a matsayinsu na malamai duk sun san su to minha Daga- najmu ala zahirihi In daga cikin akawilin da aka faɗa akwai ɗaya da ake cewa ma'ana annajamu rantsuwa ce ko wawul qasamu ne Allah yana rantsuwa da annajamu to me annajamu sai sai ce ai wasu malaman sun ce ala zahirihi a fassara shi a zahirinsa zahirinsa shine tauraro ko annajamu ai wani tauraro ne mai haske a sama a karmar larabci kenan eh to Allah yana rantsuwa da wannan watan ma'ana Allah yana rantsuwa da ubangijin da yayi wannan najamu din da wannan hasken nasa wasu malaman sun ce annajamu ai ba ɗaya bane taurari ne da yawa waɗanda suka taru suka yi fitar da wani irin haske to shine a zahirinsa malam yace to an- wasu malaman sun ɗauka rantsuwar da wannan aka yi to wa minha al wasu malaman kuma suka ce ai wan najmu ai wal qur'ani alqur'ani ake nufi Allah ya rantse da alqur'ani an karbo da Ja'far Sadiqi yake kuma me yace yake cewa sallallahu alaihi wa sallama shi Ja'far ce yayi wan najmi an najmu din nan ana nufin ai annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce ai ana nufin zuciyar annabi annajamu zuciya annabi an yi wani kaman tashbihi tamsili ne wanda yake wato maimakon a ce zuciyar annabin shi aka nuna wata fusaha shi aka ɗauko shi aka ce Allah ya rantsuwa da annajamu to ita annajamu ko da a luga ɗin ne meye ma'anarta meye matsayinta da za a yi rantsuwa da ita sai shi Ja'far Sadi yake cewa ai in ka kalli annajam su da yake zamanin jahiliya ne ko kuma jamalin da babu irin waɗannan fitilin lokacin da taurarin nan za su haske wato sai kaga kamar yanzu yanda muke ganin hasken nan haka za su yi kuma za ka gan su tar da yawan gaske masu hasken gaske a sama za ka gan su to si Ja'far Sadi sai ya ce ai an kamanta wannan ne da zuciyar annabi saboda hasken da yake cikin zuciyarsa da imani da yake fitowa da siffofi da, da, da kyawawan abubuka da yake fitowa yake umarnin al'umma shi ake nufi da annajamu amma ba wai zahirin lafazin ba ne na'am eh haka nan ma an faɗa a cikin fassarar Allah madaukakin sarki da yake cewa wasariki wasama'i rantsuwa ce ita ma wawul qasami na'am ai yake cewa wasama'i watariki ko wama adraka matariqu ko eh Allah yana rantsuwa da sama da daukakar sama watariki ko wama adraka matariqu me ya sanar da kai atariqu sai ya ce me atariqu ai annajmu saqibu wannan najamun asaqibu mai tsananin hasken gaske din nan shi ake nufi eh to malamai sai suka ce amma anan abinda ake nufi da annajamu ana nufin fa annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama hakahu sallami haka fassarar da sallami yayi wannan ayar kenan to dukkan waɗannan ayoyi fa sun kunshi min fabalihi daga darajar annabi da ɗaukakarsa al'idda waɗanda suke masu yawan gaske al'addu wanda al'addu ƙidanyawa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ma ya ƙifudunahu ba wanda ya isa ya iya ƙidanye darajojin da Allah yi wa annabi suna da yawan da babu ɗan adam ɗin da ko wata na'ura da za ta iya ƙidindige darajojin da Allah yi wa annabi haka nan fa Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa ko? ala hidayatul Mustapha ya yi rantsuwa da shiryar annabi kansa watan zihihi ko da tsarkake shi anil hawa ga dukkan san rai Allah ya tsarkake shi da wannan ya yi rantsuwa ma da wannan cewa ya tsarkake shi ba zai bi hawa ba hawa shine san zuciya ko? kuma ya yi rantsuwa ma da da cewa ya yi masa shaidar gaskiya fi ma tala a duk abin da zai karanta ko zai faɗa duk ma abin da zai faɗa ya kasance wahayi ne yuha wanda ake masa wahayi ausalahu ilaihi anillahi yana wakiltar Allah ne yana sadar da shi ne daga Allah ya sadar da shi eh jibrilu ne yake sadar da shi daga gurin in ya karbo daga gurin Allah sai ya zo ya sadar da shi zuwa annabi annabi kuma ya sadar da shi gare mu shi kwa jibrilu daman can an siffanta shi da shadidul quwa ne mai tsananin ƙarfi ne da ba don an ba shi wannan siffar ta ƙarfi ba shi kansa wahayin fa ba ba kowane mala'ika ne zai iya ba wannan wahayin Buhari ya ruwaito farkon babinsa kenan babul wahayi yanda in wahayi ya zo yanda annabi yake shiga a ga yanda yake gumi da abubuka da dama saboda nauyin abin to su kansu ma mala'iku din in ban da su jibrilu ba wanda zai iya ɗauko wannan wahayin daga can saman ya kawo shi shi ma sai da aka yi masa tanadi na, na, na shadidul kuwa ɗin aka ba shi wani makami da daraja da ƙarfi na matuƙar gaske na'am
ثم أخبر تعالى عن فضيلته بقصة الإسراء sannan kuma dai haka Allah ya sake nuna darajar annabi sai ya sake ba da labari da wato darajar shi annabin bi qissatil isra'i da kissan nan ta isra'i وانتقائه إلى سدرة da kuma wucewar da yayi daga isra'i din zuwa mun- sidratul muntaha shi isra'i a larabci shine tafiyar dare asara to ma'ana da kace asara ba sai kace fi lailin ba eh balarabi ya san da daddare akai tafiyar kenan eh safara an san da rana kai eh to saboda ka isra'i wanda aka yi daga maka zuwa baitul maqdisi aka yi wannan sallah sannan wantihaihi daga nan kuma bai tike ko ina ba sai a sidratul muntaha shi kuma mai iraji kenan to duk kissar wannan tana nuna darajar annabi ne tana nuna mukamin da yake da shi ne a cikin dare daya a tashi daga maka tafiya ce ta kusan watanni a ce a lokaci daya an je guri daga nan an yi tafiyar da babu ma wanda ya san iya ina ne tafiyar yadda take babu wanda ya san wannan babu wani awanni ko wani abu da za ka auna daga daga masjidil aqsa zuwa sama zuwa sidratul muntaha din Eh, duk a wannan lokacin kaman kibtawa ido akai
وتصديق بصره hakanan yana daga cikin girmamawa da Allah yayi wa annabi shine ya gaskata ganin da yace yayi ma za galbasaru wa ma daga ko na
وأنه fi ma ra'a ربه الكبرى eh, fi ma ra'a wata sidiki basarihi fi ma ra'a wa annahu cewa al'amarin fa ko cewa shi annabi alaihi salatu wassalam ra'a min ayati rabbihil kubra a cikin wannan tafiyar ya ga ayoyi ayoyi na Allah madaukakin sarki manya manya wanda in ba dan inayar Allah ba ba dan girman Allah da ya bashi ba dole sai ka kalli wasu abubukan abubuka ne manya-manya da sai Allah ne kawai ya san su amma Allah ya riƙe ganin saboda gi- girma da ƙima na annabi Allah kawai akan nufa Hmm.
وقد نبه على مثله هذا في أول سورة إسرائيل kuma a- ma- Allah maɗaukakin sarki nabaha ya faɗakar ala misli haza abusa wannan abun da muka faɗa ɗin nan fi awwal suratul isra'i a farkon cikin surar isra'i subhanallazi asra bi abdihi
ولما كان- كان ما كان ما كان kashafahu sallallahu alaihi wasallam min zalika سلم من ذلك Mm. wato walan ma kana yayin da ya kasance ma ka shafa husala sallama na daga abinda wato ya yaye wa annabi sallallahu sallama min zalika min zalika daga cikin abinda ya yaye wa annabi ya gani a- akwai aljabaruti ya ga aljabaruti wa shahadahu kuma ya gaishi yayi mushahada من أجائب الملكوت Eh, shi jabaruti ɗin nan yana daga cikin fawato abubukan mamaki na malakutin lahi ta'ala لا تطيق به al'ibaratu malam ya ce fa duk wani bayani da za a iya yi kowane iri ne ba zai iya maka bayanin me aljabarutu ba menene wannan malakutu ɗin amma annabi ya gan shi amma duk da ganin da ya yi masa ma za galbasaru Eh, Allah yana daɗin masa shaida tambari na cewa nasa ne kuma shi ma nasa ne kuma shi ya nufa duk al'ajaib ɗin nan gaba ɗaya Allah- annabi alayhi salatu wasalam ko kallon su bai ba kuma abu ne na ban mamakin da babu wani irin bayani da za a iya yi wa ɗan adam ya- ya ya- ya fahimci me wannan jabarutu ɗin Mm.
ولا تستقل بحمل من- sama ya adanahu ko al'uqulu al'uqulu hankula ma la tastaqillu ba za ta iya wato ingantuwa bi hamli sama'i adnahu dan kankanin bayanin da za a yi ma hankali ba zai iya dauka ba abun ba na hankali bane ya wuce wannan sai Allah ya yi masa ramaza sai ya masa arramzu arramzu shine al-ishara sai a rufe abu sai a sai a faɗi alamominsa shine ramaza ramaza anhu ta'ala bil ima'i sai Allah kawai ya nuni ya ishara ta hanyar ramzu ar-ramzu kenan kaman ramzu kalma ce da yawancin sufaye ne suke amfani da ita za su ce maka sun sha giya sun wato bugu suna kaza to me giyar sai suka ce abin da ake nufi da giya a gurin sufaye shine wannan wato tsananin soyayya da suke wa Allah to shine ramaza bil ima'i wal kinayati ko da kuma kinaya yawwa addalata ala ta'zimi ko da kinaya wacce take nuni ga girmama annabi alaihi salatu wassalam inda Allah din kenan ya ramzin ko ya kinayar Allah madaukakin sarki yana cewa sai Allah ya wa bawansa wahayi daga cikin abin da ya masa wahayi kaga ramzi kenan eh ba ai bayanin to me akai wahayin ayoyin ƙwar'ani ne surori ne menene aka yi ramaza kawai an rufe komai ya tattare dukkan wani abu ba wanda ya san me aka yi masa wahayin daga allan sai shi annabin alaihi salatu wassalam kaga wannan wannan nau'i na daga cikin zance wancan ramaza ɗin ko kinaya da aka faɗa yusammihi ahalun naqadi masu tantance zance wal balagati da masu fitar da zance daidai da ba daidai ba suna yusammihi suna ambatansa ko su ce wahayi ko su ce ishara yawwa to a gurin waɗannan malaman naƙadi da malaman balaga abulagu wa shi ya fi kai matuƙa a cikin fasaha a cikin fasahar babul ijazi a cikin babul ijazi duk wani magana ce ta malaman balaga ce ijazi kinaya ramzu duk fanni ne na cikin balaga wani bangare ne mai zurfi wanda sai wanda ya gwanance a larabci shi yake iya gane waɗannan abubuwa wancan fadar aka ce laƙadara abinda ake nufi da cewa laƙadara amin ayatu rabbihil kubra til afhamu an tafsil ma na'am lamu in hasaratil afhamu duk wani fahimta da mai fahimta zai in hasarat ta gurgunce ba zai iya fahimta ba zai iya fahimtar ba an tafsili yayi tafsili dalla dalla ko ma uhiya a cikin abin da aka yi masa wahayi ko ma auha a cikin abin da Allah ya yi masa wahayi babu wanda yake fahimtarsa ta kai matsayin da zai iya yin bayanin dalla dalla cewa ga abin da aka je can saman nan ko daga Allah sai shi to ga abin da Allah ya ce masa ga abin da ya kai ga abin da ya faru gashi gashi akwai wannan ai ba wanda ya je can din ko eh kowa wanda zai iya sani sai shi wanda aka yi wahayin ya faɗa eh abin da ya faɗa an sani abin da bai faɗa ba kuma karambani ne na mutumin da zai ce zai faɗi wannan wata wata hatil ahlamu duk wani mafarke mafarke da wani tunani hulmu ko ta ta watsu ba za ta iya ba fi ta'ayini tilkal ayatul kubra ya bayyana wai waɗannan da kada auha ko wai mai abinda aka ce kenan ra'amin ayatul rabbihil kubra ya ce ga abinda aka yi ga abinda aka yi ba zai iya sanin wannan ba alƙazi abul fadali ya kenan mai ashafa ya ce istamalat hadhihi al-ayat waɗannan ayoyi fa ta kunshi ala ilamin lahi ta'ala abu sanar wadda Allah madaukakin sarki yayi bi tazkiyati jumlatihi yayi tazkiyar jumlar gaba ɗaya ma annabin jumlar sa gaba ɗaya Allah yayi tazkiyar sa ya tsarkake shi ya tsarkake ganin sa ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake san wato san zuciyarsa duk ya faɗa a cikin ayar ko kuma ya kare ita kanta na'am wa ismatiha min al-afati kuma ya tsarkake jumlarsa kuma ya ya kare ta min al-afati daga dukkan abin da yake na aibu fi hadha masara a cikin wannan matafiya da ake magana to da farko dai ya tsarkake fu'adahu ko fu'adahu ya tsarkake zuciyarsa da farko ke da ko eh eh walisanahu ya tsarkake ko wajawarihahu ya tsarkake gabban sama gabaki daya ya tsarkake zuciyar sama to me aka bari kenan kaga jumlatu hudin kenan inda a ina Allah ya tsarkake hakan inda Allah ya ce ma ka zabal fu'adu mara'a kaga zuciya kenan abinda zuciya ta gani fa bata karyata ba kaga ma'ana zuciya ta gaskata abinda ta gani kenan ko walisanahu ya tsarkake zuciyarsa a ina Allah ya faɗi wannan ma yandiku anil hawa zuciya kenan baya furci da san zuciya an tsarkake shi kenan ina ne inda Allah ya tsarkake ganinsa ma za galibatar wa ma daga ai gani na annabi bai karkata koda da ƙwayar zarra daga kan abin da yake ciki duk da malakuta da jabarutun da take gwaran da ajaibul malakuta din annabi alayhi salatu wasalam kowai wa ya tube ba shine ma za galibatar wa ma daga haka nan ma Allah maɗaukakin sarki yana faɗa kunnas ila ƙaulihi na'am to me malam yake fasarawa malam ya ce la'uƙusimu idan za ka yi fassara ta zahiri in ka ce la'uƙusimu ba zan rantse ba sai malam ya ce to ba haka ake nufi ba ai uqsimu ana nufin ina rantsuwan ne kakka faɗi kishiyar waccan eh zahirin lafazin shine wancan amma ba shi ake nufi ba balaga din kenan wancan fannin da muka faɗa eh ai uqsimu ina mai rantsuwa Allah yana cewa ina mai rantsuwa innahu lalle fa shi al'amarin la ƙaunin rasulun karim wannan zancen da alƙur'ani ya zo da shi wannan annabin da ya zo da wannan ƙur'ani la ƙaunin rasulun karim zance ne fa na annabi mai girman gaske inda mursilihi ai mai tarin daraja da girma ne a gurin wanda ya aiko shi jibrilu kenan waye ya aiko shi Allah kenan yana da matsayi a nan ko ka ce annabi waye ya aiko shi Allah ne ya aiko shi to yana fa da girma da ba wanda ya san iya wannan girman shi yasa aka zo da shi na kira to to ana nufin ana nufin jibril kenan tunda aka ce ziqu watin ma'abocin karfi ala tabligi ma hummilahu abu sa isar da abin da aka dora masa minal wahayi na daga yin wahayi da aka bashi ya kawo wa annabi to Allah ya ba shi ƙarfin da zai iya ɗaukan wannan. Ai makinun, ai mutamakinun, ismul mafa'uli ne, sai aka zo da shi da ismul fa'ili, ne mutamakinun, wanda yake mai cikakken tamkini na almanzilati na matsayi min rabihi a gurin Allah. Yana da matuƙar wato bigire maɗaukaki inda hu a gurin Allah maɗaukakin sarki duk sufofin jibrilu ne ake gaya mana samma koko maɗa'in mai cikakkiyar biyayya ne ga Allah mai cikakken biyayya ne ga annabi samma a can sama ko mutsa'in samma mai wato mai cikakken biyayya ne a sama ko kuma mutsa'in samma ai ismul fa'il ne amma na nufin ismul mafa'ul wanda ake masa cikakken biyayya ne a sama duk mala'ikun Allah suna da matukar biyayya ga Jibril alaihi salatu wasalam shine matsa'in samma samma can kenan a can sama eh ana yi masa cikakken biyayya Jibrilu domin duk abin da za a faɗa su kansu mala'iku a gurin Jibrilu za su ji shi zai zo da shi ya gaya musu ai fi sama'i aminun gashi nan ya fassaya eh ai shi jibrilu a sama aminun amintacce ne alal wahayi abu sa wahayi
qala ali bin isa wa
na to ko anan zamu kwana goma ta wuce na ta duba gurin da kwana na ga zuwa fasalin da dan nisa eh to alhamdulillah Allah ya sa mu dace abinda muka ji na alheri Allah ya ba mu ladansa abinda aka faɗa na girman annabi Allah ya ba mu ikon mu ma mu kwatanta girman nashi Allah ya sa mu bi shi sau da kafa Allah ya ba mu darajar masu waɗannan littafi da suka yi Allah ya saka musu da alheri Allah ya sada su da ma'aiki alaihi salatu wassalam mu ma muke kwatantawa muke kokartawa da masu jin daga baki daya Allah ya sada mu da ma'aiki عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته eh malam yana magana cewa a cikin bayanan da muka yi mun ce fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis malamai sun yi bayani cewa nuna ni'imar da Allah ya yi wa dan adam yana daga cikin manya-manyan ibada eh kuma yana daga cikin manya-manyan abin da idan mutum ya yi Allah zai ƙara masa to shine suka yi bayanin akwai kala-kala akwai wacce za ka faɗa da baki akwai kuma wacce za ka yi a aikace shine a cikin abin da muka faɗa shine muka ce in an samu wadata iyalin mutum su ma su ga wadata ɗin yanda in ma ba a samu ba to kaga sun san ba a samu ba to shine malai ke cewa to in an samu wadatar akan mutum kuma yayi kwange bai yi wannan ba yaya yake ina tsammanin shine tambayar to daman wannan ai khairukum khairukum la ahlihi ko haka annabi yace eh mafi alherin ku a gurin Allah da mafi matsayi a guri da shine wanda yake kyautatawa iyalinsa kuma ni dinnan nafi ku kyautatawa iyalina eh kyautatawa iyali yana da kyau kuma hakika hakan ne in mutum ya samu bai kyautata musu ba bai musu ba to yana daga cikin kuma kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati in Allah ya ga dama ya iya tutse shi ya tambaye shi na baka wadata baka wadatar da wanda suke karkashin mutum ba saboda haka mafi kyau ka bi abin da Allah ya ce khairukum khairukum li ahlihi in Allah ya sa an samu to a nuna an samu kuma wannan yana ƙara danƙon zumunci kuma yana ƙara danƙon haƙuri in dai an san kana da shi mutum yana yi to ranar da ba shi da shi za ka ga da kai da ba ka da shi da shi da kaza din duk kuwa sai a tare a yi haƙuri Allah ya ba mu ikon kwatantawa na'am na'am eh to ai daman an shaji abin da aka shaji din shine tunda abin da aka ce ranar da za a zo a tinkari annabawa manya manyan nan ulul azami minar rusul din nan fa za a tinkari su annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da annabi Musa wanda ya zance da Allah ko dukan su fa waɗannan kowa duk matsayin nan da yake da shi duk abubukan da Allah da kansa ya faɗi matsayinsu amma saboda tsananin wahala da ake ciki a wannan ranar su da kansu za su ce nafsi nafsi haka hadisi ya tabbatar su kansu nafsi nafsi su kansu ta kansu suke yi suna jin tsoron jalala domin a wannan rana Allah ya yi tajalli ne ko da jalalarsa ya yi tajalli da kowa da kowa duk halitta bai san menene makomarsa ba a tsorace ake a wannan lokacin to saboda shi isa ba wato matakai matakai ne ita kanta a lahiran ma matakai matakai ne eh kuma matakai matakai ne kala kala duka qur'ani ya farfade su yanda suke kala kala ne da akwai inda za a samu wanda zai san wanda saboda ma matsayinsa duk wannan da ake faɗa din akwai wanda bai ma san an je an je alkiyama ba yana yana inuwa al'arshi yana baccinsa sanda zai farka kawai zai ganshi a cikin firdausi ne an ce siradi an ce kaza a ce ayan wuce da kai to duk wannan akwai akwai kuma dai abubuka da annabi ya faɗa cewa saboda za a za a za a kawo rana ta zo daidai da a ce mutum yana da ikon da zai iya daga hannunsa sai iya daga ta duk zafin da take da shi a yayi shi duk za a kawo duk a wannan ranar mutane za su yi gumi kowa gwargwadon sabawa annabi da yayi gwargwadon guminsa gumi kawai wani zai shanye shi kuma gumi ne ba irin wannan na duniya da aka sani ba gumi ne da ya fi zancen ka ce wai tafasashe ne wannan to kaga duk waɗannan su ne masifofi da bala'i'ikan da annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa to akwai kuma waɗanda duk ba za su san wannan ba dan annabi ya faɗa cewa idan mutum ya mutu aka kai shi kabari to tun daga kabari shine masauki na farko duk abin da mutum ya tara a kabari to insha Allah abin da zai je a gaba ya tarar ya ninninka wannan duk abin da mutum zai tara a kabari to abin da zai tara a gaba mataki mataki ne matsayi matsayi ne kabari shine mataki na farko ce to duk abin da mutum zai tara a kabari to mataki abin da zai tara a gaba ya ninka wannan fiye da so biliyan in mutum alheri ya tarar to alherin da zai tarar ya fi karfin a kirga Allah ya samu tarar da alherin Allah kiyaye mu da ganin kishiyar alherin tun daga kabari wahalhalin kiyama din da ake faɗa Allah ya sa ba za mu ji su ba jin su ma ba za mu ba Allah ya taimake mu Allah ya sa mu a cikin shafa'ar annabi Allah ya sa muna daga cikin wanda annabin zai zo ya ba mu ruwa da hannunsa Allah ya kiyaye mu kada mu shiga cikin wanda za a ce fasuqan fasuqan eh Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu